بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren 29 ga watan jumadal ula shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Disamba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 28 cikin jiran darussa daga littafin ma'alimus sunna annabawiyya wanda sayyid sheikh salih ibn ahmad ashami ya tattara hadithai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafai guda goma sha hudu cikin manyan littattafai na musulunci muna wannan kantake da cewa kusanto da sunna tsakankanin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata kamar yadda muka bibiya mun ci gaba da bin wannan malami yayin da yake mana karatu game da abubuwan da suka shafi ashratu sa'a wato alamomin tashin alkiyama cikin kitabu al-imani bil yawmil akhir wato littafin da ke bayani akan imani da tashin alkiyama to daga cikin imani tashin alkiyama reshe ga haka shine imani da alamomin da aka ambata a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa sai sun faru ne za a alkiyama da kuma aiki da abin da suke faɗa ta hanyar ɗaukar izina da komawa ga Allah da tuba da ainihin wato yin biyayya da imani ga Allah maɗaukin sarki Allah ya samu dace a wancan darasin malam ya fara mana batu a inda yake cewa babu kasaratil mali wa khdirari ardil arab babin da ke bayani akan cewa daga cikin alamun tashin alkiyama akwai yawaitar arziki a hannun mutane da kuma ƙasashen larabawa wanda a da sun kasance sahara ce busasshiya a waye gari su zama ƙasa ce mai yabanya koriya saboda yawan wato shuke-shuke da yawan lambu da, da gardens da za a yi a cikin wannan ƙasa mun ji hadisi na farko hadisin bukhari da muslim daga sahabi abu huraira allah ya ƙara masa yadda za mu tashi daga lamba hadisi na ɗari da ashirin da biyar inda mala yake cewa wa an huƙal ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala'ali wasallama la ta ƙumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi murujan wa an hara wa hatta ya sirar rakibu bayan al'iraƙi wa makkata la ya khafu illa balalar tariq wa hatta ya kafura alharju ƙalu wa malharju ya rasulallah ƙala alƙatu wani hadisi shi kuma riwayan al'imamu Ahmad ne a cikin musnadinsa da Ibn Hibbana a cikin al'anwa wata ƙasim wal'anwa wato sai Ibn Khuzaima, afon sai Ibn Hibbana ba a taƙasim wal'anwa ba sai Ibn Hibbana wacce shi ne sai Ibn Khuzaima. Ya ce wa anhu daga dai shi wato Abu Huraira ƙala, sai na Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ma'aikin Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa la taqumu sa'at alqiyama ba za ta tashi ba hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara face sai kasashen larabawa sun juye sun koma kasashe wanda suke cike da magudanar ruwa wa anharan da koguna wato za a rarratsa koguna a cikinta a rarratsa fadamu a cikin wannan ƙasa mai sahara wa hatta yasirar rakibu bainal iraqi wa makkata kuma har sai matafiyi ande wanda yake tafiya a kafa kenan shine as-sayr wanda yake tafiya a kafa ko akan wani wato abun hawa wanda yake tafiya akan kafa da shi udusiru fiha layaliya wa ayyaman mutum da ke tafiya a ƙarshe yake cewa as-sayr don yana kan abin hawa kuma arrakib amma wani lokaci tazawuzan koda yana kan abin hawa ana iya ce mashi mai tafiya kamar yadda koda Hausa mun ce matafiyi kaga asali ya kamata ya zama yana nufin mai tafiya ne da kafasa amma ko da jirgi yake tafiya ko da mota sunan shi matafi to har matafiyi ya tafiya tsakankanin ƙasar Iraki da Makka la ya khafu illa dalalat tariqi baya jin tsoron komai sai dai kai ya bace hanya wa hatta yakthura alharju kuma har sai an wayi gari kisa yayi yawa alharju yayi yawa qalu wa mal harju ya rasulullah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene kuma alharju qala alqatlu maiki sallallahu alaihi wasallam yace shine kisa wannan hadisi muka lura ya zo da abinda muka ji ne a hadisin da ya gabata a darasin da ya wuce wanda shi wancan hadisin ya ambaci yawaitar dukiya a hannun mutane da kuma a wayi gari wato ƙasar larabawa ta koma murujar wa'an hara dinnan har muka ji cewa muka ji fassara daga malamai guda biyu al-Imamu Nawawi a cikin sharhinsa na Muslim kafin shi kuma da al-Imamu Al-Qadi Al-Qurtubi Abu al-Abbas Al-Qurtubi shi ma a cikin zafinsa sharhin Talkhis Muslim wanda zamu ga cewa fassarar da Al-Qurtubi yayi akwai dacewa sosai a cikin ta da abinda yake shine waki shine a wayi gari kasashen Larabawa wanda duk wanda ya san su a da kuma har a yanzu in ka je gefen garuruwa da biranen za ga cewa busasshiyar sahara ce mara ruwa wadda take ba ruwa ba tsoro eh inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in wanda Allah ya bada labari game da Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce na ajiye zuriyata a wani kwazazzabo wanda yake babu tsoro a cikin sa kasar Makka kenan to duk kasashen da ke kewaye da ita wanda ake ce ma jaziratul arab ko yanzu a ce kasar saudi arabia da makamantansu kasashe ne wanda suke fako to amma daga baya-bayan nan larabawa sun kai matuƙa wajen raya birane da ainihin inganta mahallansu sun yi gidaje tabbatattu dogaye an yi koguna da ƙoramu da rafuka na ban mamaki irin abin da zaka gani a Dubai an wayi gari akwai gari guda anguwa guda naga tafi girman zariyar nan wanda da a cikin ruwa take Jumaira wanda ya taba zuwa Dubai ko baka taba ba kai browser zaka gani zaka ga videos din anguwa ce duka a cikin ruwa saboda tsabaragen shagala da samun jin dadin duniya haka a kasashen Makka din da Madina da sauran garuruwa su Riyadh su Ahsa su Dammam su kasim da duk garuruwan da kake tsammani da wanda ba baka tsammani sun zama ko ina ga fulawoyi nan ga fountains na ruwa ga koramu ga koguna ga famfuna suna feffesa ruwa a cikin fulawoyi ko ina to wannan wannan abin shi kanshi alama ta shan kiyama ce wanda kuma na jin duk wanda yake raye ya ga wannan ko baka gani ba kana da zaka ka gani ba sai ka je ba kana daga waya kai yanzu ka duba a Google ko a YouTube zaka ga duk irin waɗannan tsare-tsaren Laraba kuma sun dade da yin wannan abu duk da yake a can baya ba a Jazitul Arab suka yi ba nan kuma Annabi ya ce Ardul Arab wanda kuma malamai suka fassara Ardul Arab Jaziratul Arab amma Larabawa suna da wata ƙasa ita ma Ardul Arab ce amma Mahjar inda Larabawa suka yi ƙaura suka koma daga karni na biyu zuwa abin da bai bayan shine ƙasar Andalus wato Spain da wani yanki na Portugal da wani yanki na ƙasar Italiya da Spain ma da Faransa ma a yanzu to Larabawa sun inganta wannan garuruwan irin su Ishbiliya shine Sevilla kenan a yanzu irin su Cordoba din Cordoba irin su abin nan Castile da sauran garuruwa ga sun da yawa wanda ake ce musu abin nan ƙawa'if ko garuruwan mulukun ƙawa'if a ƙasar musamman ƙasar yankin andalusiya da ƙasar spain to haka suka inganta waɗannan wurare suka mai da su aljannar duniya abin kallo abin ban sha'awa to wannan shagala da duniya da suka yi ita ma cikin alamun tashin alkiyama ce to wannan abin da za su yi kirfi da wannan ɓangaren kenan wanda mun ji bayani akan shi a wancan satin sai kuma ce za a wayi gari matafiyi ya bar iraki har ya je makka ba tare da ya samu wata matsala ta tsaro ko tashin hankali game da rayuwarsa to anan malamai suka kalla me yasa manzo Allah sai sama ya kwatance da wannan route din route din Makka zuwa Iraki ko Iraki zuwa Makka daga cikin alamat na nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan route din a san da manzo Allah sai sama yake magana ma ba matafiya a route din hanyar bata zama rayayya ba domin babu musulmai a Iraki da ke bukatan su taho Makka dan aikin haji babu su a wancan lokacin ko mun gane tunda ba a bude makka ba amin ba a bude iraki ba sai zamanin sayyidina umar amma to me yasa manzo Allah sai sama ya kwatance da ita da sai ya ce mutum ya taso daga madina har makka bai tsoron komai amma sai ya ce mutum ya taso daga iraki har makka bai tsoron komai doguwar tafiya ce ta sama da kilomita 1500 wanda a wancan zamanin mako biyu zuwa kwana 20 ake yi sannan a isa rayun wasu zamuna a ƙarni na biyu zuwa na uku zamanin daular abbasiya da wannan hanya ta zama irin abin da aka ce wa lahira salamu alaikum yadda ka san irin da sanda ake yayin yan fashi da an ce hanyar Legas, duk wanda ya san hanyar Legas daga Kano zuwa Legas tsoro yake ji ta tsoron yan fashi yake ji ko kuma yanzu misali waɗanda ake yayi hanya birnin gwari ko da waɗannan yan kama mutane din ko hanyar injiniya hanyar ku hanyar zamfara Allah kan gawo mana da zaman lafiya daga daga nan huntuwa zuwa zamfara ai kaga hanya ce yanzu da an faɗe ta sai ka ji gaban ka ya faɗi saboda tsoron da ake wa hanyar saboda irin miyagun da ke ta'addanci da da ta'asa a wannan hanya da hanyoyi ire-iren waɗannan ina fata mun gane da irin nan daga Abuja zuwa zuwa daga Kaduna zuwa Abuja musamman kafin ka wuce jere tsakanin tsakanin olam zuwa zuwa jere wannan wurin da ya zama daji yanzu gaba daya sai ka taho tun daga tun daga zuba watakila haka kawo ka zuwa ba za ka samu gidan mai da yake aiki ba kowa ya rufe sana'ar shi ya kama gaban shi saboda bala'in da ke hanyar Allah ka kawo mana sauki to sai aka wayi gari wannan hanyar ta zama irin haka yan fashi ne da macuta da azzalumai sun yawa a hanyar sai da zama alhazai da ke bin hanyar sai sun ɗauki hayar jami'an tsaro bayan na gwamnati da ake haɗa su da su sama da runduna biyu kamar mutum dubu biyu kenan su suke iya gadin alhazan iraki kafin su kai makka tafiya kuma maimakon sati biyu sai ta koma sai an yi wata guda ma saboda yawan tsaitsayawa ana cikin strategy ana tafiya ana dubawa suna yin gaba su dubawa suna duba baya ya zama tafiya ce mai wahala ga cikin ma'alimi nubuwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kwatance da wannan hanyar wadda a tarihance tana daga cikin hanyoyi mafiya muni a zamanin daulolin musulunci sai da aka zo zamanin wasu sarakuna da Nabal Abbas suka dauki matakin yin garuruwa a hanyar ya zama an rage yawan sunkurin dajin sannan barayi da suka kauce to ana nan kuma daga baya sai wurin ya zama cikin aminci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yago yana wannan kwatancin cewa za a yi wani lokaci wanda hanyar za ta yi aminci kamar ka ce yana kwatance ne da zamunan nan na baya tun kamar shekaru 500 da suka wuce zuwa yanzu tun daga daular daular wato al-atrak al-usmaniyun su ne suka fara amintar da hanya ta zama hanya ce lafiyayya aka kuma ba a jin tsoro kwata-kwata har zuwa lokacin da aka ja layin jirgin ƙasa an taɓa jan layin jirgin ƙasa tun daga Bagdad har zuwa cikin ƙasar Saudi Arabia akan wannan hanya. Ballantana kuma a yanzu, yanzu kam titina ne da ma abin nan da metro in kana so duk da yake ban san ko akwai metro ta hanyar ba da kuma da kuma jirgin sama ma. Yanzu duk wanda zai ba hanyar game da annabi ya faɗa sai dai ka ji tsoron kar ka ɓata in ka je wani interchange ko wani randa bawul ka ba hanyar da ba hanyar garin da kake so ka je ba. to a wannan hadisin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan hadisin yayi kwatance ma da kasar Yaman da yace har za a wayi gari a takhruju za'inatu mace budurwa za ta fito daga kasar Yaman ita kadai daga Sana'a na Yaman ta zo har Ka'aba ta yi dawafi ba ta jin tsoron komai wanda da kuwa ko a cikin tawaga take tana jin tsoro domin ko mata aure ce ko amarya ce da mijinta za a iya samun wani ɗan ta'adda ya ci ya kwace ta bai da ta bai wasa almuhimmu dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwatance zuwa ga wani lokaci da za a samu wanda hanyar za ta amintu amintuwa mai ban mamaki har a manta da tarihin irin bala'o'i da wahalhalun da ake sha da a hanyar kamar da ake gani yanzu sai kuma ya ambaci alharju wanda shi kuma dama mun ji magana akan shi a baya shine yawan kisa da za a waye gari mutane su ta kashe-kashe ba ji ba gani ba gaira ba sabat Allah ya tsare mu malam yace babu zikir ibn sayyad babun da ke bayani akan ambatan ibn sayyad Abdullahi dan sayyad kamar yadda ake faɗa sunansa ko sa'id kamar yadda za a cikin wata ta sayin muslim ko kuma sa'af kamar yadda uwarsa ta kira shi a cikin riwayar bukhari wani shu'umin mutum ne wani dujal ne cikin dujalawa ya tsallake hanya akwai wala ina ne tsallaken ha? wani babu shi ana wallahi peji ne guda babu ana wakin haɓa isa na gaban yamma wani iri ɗari da peji na 76 ko? 76 bari da ko an yi mis paginating ne na gan shi a cikin asalin nuska a manazonin 76 sai dai wani ya bada a ranar shi kuma na ga duk sofa kuke amfani da shi ba wani da yake takarda ta kwarai a sha saboda mu tsallake za mu dawo kan shi insha Allah da Allah a tuna mu zo za mu yi tsallake zuwa albabu sadisu ashar zikir ibn sayyad zikir ibn sayyad ambatan ibn sayyad ibn sayyad shine kamar yadda na fara faɗe abdullahi dan sayyad a cikin ɗaya daga cikin sunayen shi da aka ambata a wani sunan kuma an ce sunan shi saf yadda mahaifiyarsa ta kira shi a ɗaya daga cikin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yana so ya ƙure shi domin wani shu'umin mutum ne wanda a farkon al'amari ma shi kan shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya dauka wannan shine ma dujal amma kamar yadda zamu zo mu ji ibn hajar yana cewa ba shakka ko da ba shi bane dujal to wani dujal ne cikin dujalawa ko da ba shine ad-dajjalul akbar wancan babban shugaban general din na dujalawan al'amarin shi yana daban yana da rikitarwa tun daga nasabarsa wasu an ce a wata wani kaulin kamar da yake cikin al'isaba na ibn hajjirin an ce ɗan birnin najjar ne wasu kuma suka ce ba yahude ne amma an rasa ma a cikin yahudawan madina guda uku wacce ce ƙabilarsa sai dai kawai ana ganin dai halifi ne shi ga banin najjar a sanda yake yaro tun yana yaro ƙarami yake yin rufa ido da bokanci da saddabar iri-iri kuma shi ma yana da ido lalatacce amma daga baya kuma ya zo ya musulunta ya bayyana musuluncinsa daga baya kuma ya ƙara lalacewa alamun dajjalanci suka bayyana gare shi ta ka sai al'amarin shi zama akwai rikici sosai za mu ji cewa sayyidina umar yana rantsewa da allah ya ce ya rantse da allah ibnu sayyad shine dujjal har jabiru dan abdullahi ya je shi ma yana irin wannan rantsuwa aka ce me sa kake rantsewa yace saboda haji umar na rantsewa a gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon allah bai ce mishi ba haka bane wannan magana ce ta yadda wata mas'ala sananniya a cikin usulul fiqi kamar yadda ibnu daqiq al-aid ya kawo ta a cikin littafin sa shine shartul amali bitaqrir ne sharadin karban taqriri kuma ana cewa sunna qauliya fi'iliya sunna taqririya suka ce Allah yu'aribahu tasrihu bi khilafihi walau fi ghairi mahallihi in sai an bincika gabaki ɗaya sunna ba a samu wani abu ya zo ƙarara da aka bayyana saɓaninsa ba ko da a mahallin da aka yi ba bayyana saɓaninsa ba kuma san da sai na umar yawan rantsuwar annabi ya ci mishi a ba haka bane amma kuma ya tabbata aka hada hadisan da komai za a gane wannan rantsuwar ta umar ba mahallinta ba mahallinta yi ta ba karkari kawai ita ma sai aka fita mata ta ka'ida shine halascin yin rantsuwa akan marin jayin zato malamai kenan da iya zakwal zaɓu suka ce ya halatta ka yi rantsuwa a kan marin jayin zato da za ka zo an yi mahaifinka ya rasu ku zo kuna duba wasu takardu sai ga takardar da ga rubutun hannun shi ya rubuta cewa ina bin wana kaza miliyan biyu ga sainin ɗin shi yanzu wannan rubutun hannun ba ka da yaƙinin rubuta hannun shi ne sai dai marin jayin zato musamman a wannan zamanin ne zama rubutun ma typing ne signing din ne kawai to aka je gaban alƙali aka ce ka rantse da Allah rubutun shi ne zaka yi rantsewa duk da ba a gaban ka aka yi kai ba shaida bane na rantse da Allah wannan rubutun mahaifina ne wani to wannan rantsuwar kayi ta ne a bisa babin halaccin yin rantsuwa a kamarin jayin zato me asalin wannan ka'ida shine wannan hadisi ina fata mun gane to sayyidina Umar ya kasance yana rantsuwa akan haka shi sa Nawawi da yake cewa amruhu mushkilun al'amarin sa na da rikici wa huwa bi nafsihi fitnatun yace ai shi kanshi fitina ne dama kuma ana maganan dujal ana maganan fitina ne to dujal tun kafin bayyana sa ya zama fitina ga mutane kin yace kamar da kuma yake cikin sahih muslim shi da kansa yana cewa aka ce to inda kai ne dujal fa yace shi ba zai kiyamaci a ce shi ne dujal ba inda Allah ya kaddara shi ne dujal zai karba cikin farin ciki kaga yana da khubusun niyya kenan saka shi yasa al'amarin shi rikicewa mutane gabaki daya kuma a wata a wata riwaya an ce an haife shi ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an haife shi da kaciyarsa an haife shi da ido daya wani abun mamaki kuma a cikin ƴaƴan shi akwai wanda malami ne mashahuri ya makaranta da Imam Malik ɗalibin Sa'id ibn al-Musayyib sunan shi Umara ibn Abdullah ibn Sayyad ya da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah malami ne cikin malaman musulunci sanannu masu riwaya hadisi kuma amintacce kuma dan sani sai zamu mu ji a wannan hadisin shi kanshi yana shiga takeici ai yake cewa wallahi akwai lokacin da ya ji cewa da ma ya kulle igiya sama ɗakin shi kawai rataye kan shi ya mutu ya huta saboda tsabar tsangwama da aiki mishi sayyidina Umar ya taba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bari kawai in kashe shi nabi ce a idan shine dujal kai ba a baka sultani akan sa wala kai kashe shi ba idan kuma ba shi bane to bai halasta ka zubar da jinin shi ba a ibnu sayyad labarin shi na da yawa sai dai ambata abin da ya ambata kawai a nan ka koma fathul bari cikin mujalladi na goma sha uku da cikin al'isaba fi taimiri sahaba da cikin littafin ibn abdulbari shi ne al'isti'ab fi marifatul ashab da littafai daban-daban za ka gama ganganu masu tsayi a kansu da tarihu asfahan tarihu mai asfahan na na na abin nan abu shekul asfahan in kun tuna mun ambata a baya cewa lokacin harra ne aka neme shi aka rasa bai mutu ba ba a gawarsa ba daga baya sai aka gan shi a garin asbahan na ƙasar iran kuma garin gari ne mai mutane yahudawa kuma ya zo a cikin tarihin cewa ƙarshen duniya mun karanta ma a nan ko yahudawan wannan gari za su fito su bi dujal to ana ganin a nan ne zai fito ya bi su a cikin sai muslim ha'ila yau kissa ta zo cewa wata umar ya taɓa yin fushi sai da kai da umar yadda ke shi kawai da ya fusata sai ya huri kamar balambalan har sai da ya cika titin gaba ɗaya ya tara waje saboda rufa ido da umar ya shiga gun hafsa yake gaya mata cewa kin ji abin da ya faru ta ce ka fita mutum mutumin nan na gaya ma ka fita mutum shi ka daina kula shi to Abdullahi dan Umar shi ma ya da kissa kwatankwacin irin wannan ya ce wata rana na fito kamar da yake cikin sunan Abi Dawuda na fito kawai sai na gan shi idan shi ɗaya lalace sai na ce amma kai aka idan ka ɗaya lalace sai ce wallahi ni ma ban sani ba yace kazabta ya adu wallah ƙarya kake yi idan yana jikin kanka kace baka sai aka yalla cewa yace tallahi innaka lahuwa kai ne dujan da ake fada to nan ma ya kusa ya ji ma ibnu umar rauni da wani ya hura mishi wuta a fuska haka ko wani abu makamancin haka to haka yana da shu'umci da shedanci iri daban-daban da suka zo a cikin labarinsa za ga hadisi a cikin sahih bukhari cikin kitabul janaiz wanda manzala sai islama ya kulle shi ya duro ya kulla na shi ya ce me na kulle yace ba abin da ka kulle illa iska yace ba za ka wuce matsayin ka na makareci ba kai da ni manzon Allah ne yace ana dai da kai manzo ne na nabi bayi wanda ba sai rutu da karatu ba shi ma ya yi claim cewa shi manzo ne daga baya kuma yake ganin ma wai shi ma shi ne ma dujal da haka ba ga Abdullahi dan Umar shi ma yana rantsuwa da Allah yana cewa ma ashukku annabi na sayyadin huwa dajjal ni ba na shukka cewa ibnu sayyad shine dajjal da aka har hada maganganun ibnu hajir da Allah ya tashi mishi gamdakatar wajen hada maganganun ka san malami ne da ya kware wajen iya hada riwayoyi da iya ba da tarjihi sai yake cewa wa aqrabu ma yujma'u baina ma tadammanahu hadithu tamimin mafi kusancin abin da za a hada wajen hada abin da ke cikin hadisin tamimu dari hadisin jassasa zamu zo kan shi wa qaul ibn sayyarin huwa dajjal da maganganun da aka samu cewa ibn sayyar shine dajjal anna dajjal bi ainihi huwa alladhi shahadahu tamimun muwaththaqan wancan da tamimu dari ya gani a cikin tsibirin nan katuwar dabba a daure tana huci wannan shine dujal da gaske wa anna ibn sayyadin shi ko ibn sayyadin shaydanu wani shaydani ne wani iblisi ne tabadda fi surati dajjal shi ne yake shiga cikin kamannin dujal don ya ruɗa mutane kawai wani shaki ne yake fitowa wani ifritin cikin aljanu sai ya fito da surar ibn sayyadin da surar dujal don ya ruɗa mutane ya ce wa fitilkal muddati ila an tuwajjaha ila tawajjaha ila asfahan a wannan zamanin har zuwa sanda ya tafi zuwa asfahana fastatara ma'a qarinihi yaje ya tare da abokin shi qarin ɗinsa. ila an ta jiya almudda allati qaddara Allah ta'ala khurujahu fiha ya ji ya buya zuwa lokacin da babban dujar din zai fito wannan tarjihi ne ibn hajar shine arwa tarjihi da ne na karanta cewa wani shaki ne wani shedani ne ya fito a sura ibn sayyad sai ya dinga shiga surar sa yana juyawa inda kamar shine dujal ya fito da kamannin dujal ya dinga yin wasu ayyuka na dujal dan da ya kawo mutane fitina ibn sayyadin kuma an san iyayen shi an san danginsa an san haifarsa aka yi an san musulunta yi da sauransu diya za ka yi da waɗannan da wannan dogon zance ne wanda ba za mu iya cewa sai mun yi shi anan ba amma abin da ake so ne kai imani da cewa wannan wani ɓangare ne na fitina daga cikin fitin tashin alkiyama kuma ga abin da ya faru malam zai kawo mana hadisi a kai ya ce yake cewa an ibn mas'udin an ibn mas'ud an abdullahi ibn mas'udin qal kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama famararna bi sibyanin fihim ibn sayyad wata rana ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka wuce ta gaban wasu yara kanana a cikin su har da Ibn Sayyadin fa farra sibyanu sai yara suka ruga da gudu wajalas Ibn Sayyadin sai Ibn Sayyadin shi sai ya tsaya kuma a ce yara ne suna yin wani takadaranci sai suka ga dattawa sai suka ruga da gudu ka san za ga wanda yafi kowa tai tsarewa shi sai ya tsaya shi bai jin tsoro fa ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kariha zalika sai abin bai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam dadi ba fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa taribati yadaka atashhadu anni rasulullah fa qala la bal tashhadu anni rasulullah annabi ya ce mishi kai canka kai kai da cewa ni manzon Allah ne ya ce a sai dai kai kai da ni manzon Allah gaji shedanci ko wannan yana cikin sahih muslim fa qala umar ibn al-khattabi dharni ya rasulullahi hatta aqtulahu sai umar ya ce ya manzo Allah ka bari kun kashe wannan yara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce in yakun alladhi tara falan tastati'a qatlahu idan ya zama wanda kake tsammani ne shine ma'anan tara an ai alladhi tadhunnu idan wanda kake tsammani ne wato dujal din to ba za ka iya kashe shi ba Allah bai baka dama ka iya kashe shi ba idan kuma ba shi bane babu bukata ka kashe shi wa ibn wa abi sa'id al-khudri qala kharajna ma'a rasulillahi kharajna hujjajan yace a daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace kharajna hujjajan mun fita aikin haji aw umaran ko umara wa ma'ana ibn sa'idin tare da mu da wannan takadarin bawa mai suna ibn sa'id ko ibn sayyad qala yace inji jabla dan inji Abu Sa'idin fa nazalna manzilan sai muka yada zango a wani masauki fatafarraqan nasu sai mutane da suka wawwatse kowa ya nemi inda zai dan kwanta ko inda zai huta fatafarraqan nasu wa baqitu ana wa huwa sai aka tafi gaba ɗaya aka ban mu da gani sai shi fastawshatu minhu wahshatan shadidatan ni ma naji ban natsu da shi ba naji tsananin rashin natsuwa da shi mimma yuqalu alai saboda irin maganganun da ake faɗa kan shi a ce an baka a wani waje daga kai sai wani hatsabibin yaro ko wani fitinannen mutum wanda ya shahara a matsayin mara kirki ne mara daraja ne kaga babu dadi babu dadi irin wannan sai kwana wuri ɗaya da shi kuma sauki guda sai ya ce qala ya ce waja'a bi mata'i fa wada'ahu ma'a mata'i sai ya dauko jakkashi sai ya hada da tawa to da ya ga ka fa qultu innal harra shadidun falau wada'ata wutata shajara tace ai ku tilka shajara ai ku ana tsananin rana wannan kayan naka za su iya lalacewa hala akwai mai narkewa a cikin sauransu me zai ana ka sasa inuwa yana mai haka ne dan ya dauke kayan shi da kusa da nashi qala fa fa'ala sai ya dauke kayan sa da kusa da nawai kasi inuwa qala fa rufi'at lana ghanam sai muka hango wasu garken awaki fantalaka faja'a bi ussin sai ya tafi sai ya zo da kabaki cike da nono fa qala yace ishrab aba sa'idin ka sha mana fa qultu innal harra shadidun wal labanu harun ce a'a ana zafi kuma shi ma nono wani abu ne mai zafi a cikinsa mai gafi ba na so in sha ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadi yace wallahi ba ba na san nonon bane amma ina kyamar na ci abin hannun shi saboda wani hadabibi yadda ka san dai irin a kasa wasan na ce ga wani bahaushe ba ma guje kai kana bahaushe musulmi na ruwanka da shi ko kun hada dangi ko kauye za ka baka ne sallama baka san ka hada komai da shi to irin haka akwai kyama irin da yadda muke da ba yanzu da aka cakuɗe da arna ba ko yawwa innal harra shadidun wal labanu harun wama bi illa anni akrahu an ashraba an yadihi aw qala akhudhu an yadihi ko yace bana son na dauki abu daga hannunsa fa qala aba sa'idin laqad hamamtu an akhudha habalan yace wallahi nayi nufin dauki igiya fa u'allikahu bi shajaratin makalata a wata bishiya summa akhtaniqu rate kaina in kashe kaina min ma ya ƙulu liyan nasu saboda irin tsangwamar da ake mu wallahi sai nake kamar in kashe kaina ya ya aba sa'idin yace kai abu sa'idin burin tambaye ka man khafiya alaihi hadisu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum in akwai wasu mutane da hadisi ya kuya gare ku gare su ai ku sahabbai ne kun san hadisai hadisai ba su kuya gare ku ba alasta yace ma'asharal ansar ku mutanen ansar alasta min a'lamin nasi bi hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai abu sa'idin ba ana cewa kana cikin malamai cikin malaman hadisi cikin sahabbai ba of course abu sa'id na ɗaya daga cikin sahabbai bakwai mafiya yawan hadisi ko alaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa kafiru kuna cewa ni ne dujal kuma dujal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafiri ne ba musulmi ba wa ana muslimun ni ko musulmi ne gashi aikin haji zamu je mu da ku awalaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa aqimun la yuladu lahu ashe ba annabi ya ce shi dujan ba a masa haihuwa ba bakarare ne yace wa qad taraktu waladi bil madina ni ko na ba ƴaƴana a madina kuma ni ma haihuwa ta aka a wata riwaya an ce da aka ji labarin an haife shi mutane suka zuwa suna suna gani da wanda ma daga cikin alamun da annabi ya fara na dujan cewa iyayen shi za su shekara talatin ba a haifan masa da ba sannan sai a ba a haifi wani yaro mara kyan gani shi ya dujan ɗin to ire ko shi ma iyayen shi haka suka rayu tsawon shekaru babu haihuwa kuma da aka haife shi shi gudu sayyar sai zo da wannan kamunan wato akwai mushkiloli akan shi ba nan kaɗan ba shi sa wancan tauzi na ibnu hazarin kawai shi ne wani shaitanin aljini ne aka haife shi wani ɗa sai ya shiga jikin shi ya canza mai sura don kawai ya kawo rikici irin wannan da rikicin ba aure shi ba hayo in kai ta karantawa haka zaka ta ganin rudani yace awalaysa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu almadinata wala makka kuma in ce annabi ya ce shi dujal ba zai shiga makka ba ba zai shiga madina ba wa qad aqbaltu min almadinati wa ana uridu makka ni kuma daga madina na taho tare da ku kuma makka zai to da aka gaya ma jabiru wannan a cikin hadisin abu dawuda aka ce innahu innahu qad mata kun ce shine dujal kuma gashi har ya mutu bai ababan dujal zai ba saboda tsaban iman da hadisi jabiru yake cewa wa in mata kai ko ya mutu dan fa shine dujal zai dawo yace innahu qad aslama to ai ya musa ce wa in aslama ko ya musulunta ni na imani shine dujal aka ce innahu qad dakhala almadinata yace wa in dakhala almadinata aka dinga lissafa sai na cewa saboda tsaban iman da hadisai da kuma rikicin da ke cikin abun zaga su sahabbai haka suke ba sa gabatar da hankalinsu akan nasi sai sai da cewa to hankalinsu ne ya gaza fahimtar nassin amma wata rana za a gane inda mu ne kawai sai a ce ƙarya ne ai ba ma zai yi ba ya saba wa hankali ya saba wa gurgurtaccen hankalinka kenan Allah ya tsare ya ci gaba da cewa qala abu sa'id al-khudri hatta kittu an a'dhirahu dai dinga mun bayani kaga irin wannan bayanin ma yana cikin dabarar dujal ya iya yayi ta mun bayani yayi ta mun hatta kittu an a'adhirahu har sai na kusance to gaskiya ne ya da hanzari an cutar da shi an zalunce shi ba da haƙi ba gaskiya ba shine dujal ba ba a fahince shi ba abu sa'idin ya ce na kusa da na faɗi haka sun maƙala sannan kawai sai ya ce sai ya tsiyar ya ce amma wallahi inni la'arifu amma kaga dujal da ake faɗa ɗin ce wallahi ni na san waye dujal wa arifu maulidahu na san inda aka haife shi wa aina huwa al'ana kuma na san a ina yake yanzu qala qultu tabbal laka sa'iral yawmi sai ce Allah ya tsine ma albarka kai ai ya kusa ganewa ya dawo da shi baya saboda da gaske ne shugumin ne ta yi dai lokacin sai aljanin ya dawo jikin shi zai wannan magana bukhari yayi babi wannan yana cikin sai musulmi amma bukhari akan kisan nan ta ta ibnu sayyid har sai ne babi babu man qala da rajuli ihsa ya adu wallah shi babun da ke bayanin wanda ya ce wani kauce ka bamu waje maki Allah wato ka ji haushi ka ga mutum wata magana mai daci ya kawo hadisin shi shi ibnu sayyadin to wannan yana cikin sayyid muslim kuma hadisin ya tabbatacce abin da yake nunawa shine yanayin yadda aka gaza fahimtar al'amarin ibnu sayyad shi yasa ibnu hajar yake cewa bukhari da ya tashi sai ya kawo labarin ibnu sayyad din ya kawo matsalolin sai ya kawo hadisul jassasa bai kawo shi ba ba dan bai inganta a wurinsa ba a dan ya nuna maka cewa matsalar tana da rikici to bari ya dauki abin da ya ishe ka dai daukan izina cewa tun da fa an samu wani mutum da shi'umci kwatankwacin na dujal da har sahabbai suka rikice game da al'amarinsa to ina kuma ga ran da na asalin ya zo ran da ba annabi ba sahabbai an yi nisa da wahayi to za ka kai ta kanka da annabi ce din bukhari ibnu hajar ya ce wannan shi da abin sa bukhari ya kawo ba damuwar shi ne wai ka tsaya kana ta wannan tattaunawan kana kawo hankali kana a'a menene darasin da za ka ɗauka a ciki shine ka nemi tsari daga dujal a addu'o'inka na sallah kuma rike suratul kafi in Allah ya sa rayuwarka ta kai ko kabarinka ya zo daidai inda ya wuce ka samu ka tsira ba shakka kamar da muka ambata ba ɗayan ba biyu ba dujal kamar da hadisi suka nuna shine fitina mafi girma da ta faru a duniyar nan in banda fitina ta shi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga damuwa game da wannan fitina shi yasa sai da yawa sahabbai wa'azi akan ta tsawon wuni kamar yanzu ne a ce an yi one day seminar ko one day symposium akai tunda akai sallah asuba yake jawabi har goshin magariba sai da tashi ai sallah a dawo a ci gaba in ka dono uzuri ka tafi ka dawo ko kuma a baka sauran labarin amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wuni guda ya kashi yana jawabi akan dujal karshe kuma duk bayan ya gama jawabin yace to inda zai zo ina nan zan muku maganin shi amma zai zo ne bana nan da haka in ya zo kowa ya gudu dan ya tsira da imanin shi bai ce ku taru ku ƙure shi ba Allah ya kyauta da aka yi bunu sayadin jama'a al'amarinsa haka yabe da wannan shi'umci ne a ƙarshe dai magana mafi inganci da ibn hajarin ya ambata kuma kafin shi bai haƙima ya ambace ta cikin dalailin nubuwa haka nan a ibn hazmin shi ma ya ambace ta cewa ibn sayyadin ba shine dujal ba al-akbar amma shi ma dujal ne ɗaya daga cikin dujalawa wato babban makaryaci ne daga cikin manyan makaryata da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi dajjaloli manya a zamanin a cikin a cikin al'umma za su islamu wajen guda 30 to wata iskaliya shine me yasa shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi farko bai fahimce shi ba hayaki gwada shi kuma ya bari Umar ya rantse cewa ko shi ne malamai suka ce kamar Ibn Hajar ya kawo daga malamai daban-daban malamai suna ganin cewa a wannan farkon al'amari ba a riga da an masa wahayi ne akai ba amma saboda kwaɗayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsiratar da al'ummarsa daga fitina shi yasa yayin wannan kokarin dan ya fahimce shi da ijtihadin sa wataƙila ɗan da sai an jira wahayi kafin wahayin ya zo sai sai ya ja wani ko ya halaka wani da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mubadara ne ya ga yayi shi yasa manzon Allah ya bi shi har gida ya je shiga gidansu da sanda ya je kanshi sai wata ce mashi ya sa haza muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga muhammadu nan sai annabi ya ce mata da kin kyale shi ai da al'amarin shi ya bayyana da baki tashe shi ba da al'amarin shi ya bayyana to anan ne da ya tashi da annabi ya ce mashi me na kulli me na kulli aruna yace iska ka kulli ni waye yace kai annabin annabin bai bayi ne annabin ummiyina ne kai da aka yayi waɗannan abubuwa kala daban-daban suna nan kamar da muka ambata za yi kuma waɗancan masadir din wallahu ta'ala malam yace babu ma yakunu min futuhatin qabla ad-dajjal babin da ke bayani akan wasu futuhat da za a yi wato manya-manyan nasarori da musulunci zai samu akan dauloli kafin zuwan dujal an jabir ibn samura an nafi ibn utba qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qala fa atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaumun min qibalil maghribi alaihim thiyabu sufi fawafaquhu inda akmatin فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائد قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالونه قال ثم قلت لعله نجي معه فأتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله قال فقال نافع يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم yace daga Jabir dan Samura daga Nafi ibn Utba ibn Abi Waqqas wato da ne ga Utbatu dan Abi Waqqas dan uwa ne ga Sa'ad dan Abi Waqqas shi wannan Utba wa Nafi ibn Utba afwan ya daga cikin muslimatul fathi wato musulman da suka musulunta a lokacin fatu Makka shine yake cewa kunna ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ghazwatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani yaki cikin yakokin sa qala fa atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qaumun sai wasu mutane suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min qibalil maghrib daga bangaren yamma alaihim thiyabu sufi suna tanye da tufa na ainihin wato a auduga fawafaquhu inda akmatin sai suka tsaye da shi a gun wani dan falalan dutse shine akma ko wani dan taron ƙasa kamar shuri haka ƙasa ta taru sai ta daskare ko ƙaramin dutse shine akma fa innahum laqiyamun sai na gansu a tsatsaye wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idun shi ko ma'aiki alaihi salatu wasallam yana zaune qala yace fa qalat li nafsi sai zuciyata ta ce mini ikihim yi sauri ka je inda suke faqum bainahum wa bainahum ka shiga tsakaninsu da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutane ba a san su ba ba a san niyyar su ba ga annabi a zaune suna tsaye wata kila kafin ya motsa wanda ya cutar da shi a cikin su la yagtalunahu kada su mai kisa kada su mai kisan gilla kasa sammatse shi yace qala thumma qultu sanan sai kuma na karba su benefit of doubt nace la'allahu najiyun ma'ahu hala kuma dai suna wata ganawa ce ta sirri amma duk da haka fa ataituhum sai dai nayi karfin hali sai na je fa qumtu bainahum wa bainahu na shiga tsakanin su da tsakanin shi qala nafi yace fa hafiztu minhu arba'a raka'at kalimat na kiyaye kalmomi guda hudu kalmomi anan wato jumloli wa kalimatun biha kalamun qad yu'amkin yace a'udduhunna fi yadi ina kirga kalmomin nan da hannuna yana faɗa ina kirgawa yana faɗa ina kirgawa kamar haka da kake kana kirgawa Nabi sallallahu alaihi wasallam yace taghzuna jaziratal arab ina muku bushara ya ku musulmai cewa za ku yaki kasar larabawa karkatakaf dinta fa yaftahu Allah a wayi gari Allah zai bude mu kasar larabawa ta zama duk musulmai a wancan lokacin musulmai daga makka sai madina sai daif wannan biranen ne kawai da garuruwan da ke kewaye da su amma kaga a yanzu ƙasar larabawa ga baki ɗayanta ƙasar musulmi ce kuma tun zamanin sayyidina abubakar ba zamanin sayyidina umar gaba ɗaya aka musulunta ƙasar larabawa ya ce thumma farisa fayaftahu hallahu sannan ai thumma taghzuna farisa sannan ma za ku yaƙi da farisa sai Allah ya buɗe muku ita farisa a yanzu ita ce ƙasashen iran da irinsu afghanistan da turkmenistan da makamantansu waɗanda ne ƙasashe su ake ce ma farisa ko musulunci ya yaƙi wannan daura ta farisa kuma ya ci ta da yaƙi zamanin sayyidina Umar da wasu zamanin da suka biyo baya an mai da su musulmai kafin daga baya wasu su koma su bi addini irin na Shi'a thumma tagzuna ruma fayaftahu Allah sannan kuma za ku zo ku ci ƙasar Rum da yaƙi ita ma Allah zai bude muku ita to ƙasar Rum iri biyu ce akwai Rumul Mashriq da kuma Rumul Maghrib ko kuma ad-dawlar Rumaniyya Sharqiyya da ad-dawlatu Rumaniyya Gharbiyya ko tana ma ambaci wannan a baya ad-dawlar Rumaniyya Sharqiyya ita ce daular Rumawa ta gabashin duniya wacce ke da helicopter a ƙasar wato Constantiniya ita ce Turkiya ce yanzu kenan ƙasar Turkiya wannan musulmai sun bude ta a zamanin Muhammadu al-Fatih wanda nasara ce babba ga musulunci kuma abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bushara cewa la yaftahanna jayshun min ummati al-Constantiniya wallahi da sannu wasu sojoji cikin al'ummata za su ci ƙasar Constantiniya da yaƙi Annabi ya ce falani'mal jayshu huwa wani ni'imal amiru amirul jeshi alherin Allah ya kai ga waɗannan sojoji kuma alherin Allah ya kai ga komandan waɗannan sojoji wani Muhammad ibn Usman al-Fatih wanda ta mun samu yanayin insha Allah zamu magana akan sa shine bude wannan ƙasa wadda har yanzu ƙasar musulunci kuma ta taba mallakar kusan 2 bisa ukun duniya sai ta mallaki gaba ɗaya ƙasashen gabashin turai ƙasashen irin su Georgia Yunan wato Greece kenan da yankin da zake ce ma Russia da da Czech Republic da makamantan su sai da ta mallake wannan yankin gabaki daya ba a maganar can Asia mai nisa kuwa haka nan Afirka tun daga Libya har zuwa bakin teku da ke haurawa kasashen Turawa har zuwa can yankin su Mauritania su Morocco da da makamantan su sai da suka mallake wannan wurin dole ce da ta karfi sosai a wasu lokuta cikin zamuna wanda sai zama duk turawa matsawar da suke shekarun turawa lokacin su ne faransa da ingila to su kansu suna neman sulhu da zaman lafiya kafin daga baya kuma rigingimu da fitinu suka faru dole ta yi rauni har ta zo ta kari a nan nan kusa 1921 ko thereabout mun yi magana akan ta a baya ko ta ce wadda wani takadari cikin musulman kasar ya ruguza ta shine Mustapha Ataturk Mustapha Kamar Ataturk to wannan ita ce daular Uthmaniyya a sharqiyya to wannan an ci ta da yaki wato an an kafa afwan daulatin Rumaniyya sharqiyya ba Usmaniyya ba to akwai daular Rumaniyya al-gharbiyya wanda su dinnan tagwaye ne musamman ruhiyyan ta wajen addinin su dukan su dauloli ne da suke itirafi da cewa su dauloli ne masihiyya kristawa dole ce ta kristoci to ta rage ita ce wannan da kake ji ana fara ta Vatican daula ce Rumaniya amma fil Maghrib a Vatican a ƙasar Italiya kenan to ita ma alƙawari ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci sai ya kai wannan wajen insha Allah kuma duniyar nan ba ta tashi ba sai musulunci ya kai wannan wajen Allah Allah ya samu dace to annabi ya ce to za ku ci wannan ƙasar da yaki idan kun ci ta sannan thumma tagzuna dajjala idan kun ci ƙasar da yaki Allah zai bude muku ita thumma tagzuna dajjala sannan kuma za ku yaki dujal fayaftahu Allah kuma Allah zai baku nasara a kansa qala sai mai riwaya yake cewa fa qala nafi'un sai nafi yace ya jabiru kai jabiru dan samura la narad dajjala yakhruju hatta tuftaha rum ka dina tunanin wancan da kake tunanin dujal ba shi bane saboda ba za a ga dujal ba har sai an ci kasar roma da yaki kuma lokacin da yake fada ba ci da yaki ba wato yana kuskurantar da shi akan tunaninsa cewa ibn sayyad shi ne dujal yace ai dujal ba zai fito ba sai bayan rum za mu ga cewa da annabi yake cewa tabzuna al'ummarsa yake nufi wato al'ummarsa wanda suka zo a daidai zamanin da Allah ya kaddara za su yi wannan aikin kaga al'ummarsa cikin sahabbai da tabi'ai su suka ci kasar larabawa su suka ci kasar farisa amma waɗanda suka ci kasar ruma da wanda za su yi yaƙi da dujal to kaga ba sahabbai bane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bishara ne ga dukkanin al'ummarsa wannan dalili ne akan wanzuwar jihadi a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da an samu lokaci da wani zamani da jihadi yayi karanci ko ya samu tangaro amma babu shakka Allah zai zo ya kawwana al'umma ta yadda za su samu jagoranci da yanayin da za su koma cikin hayyacin su jihadi dan su dawo da karfin su sannan kuma yana nuna ashe tun zamanin sahabbai suna istinbadi daga nasoshi wannan sahabin yayi istinbadi ya tsakuro zance ne daga wannan nasi dan ya nuna hujja akan abin da yake yake fahimta to haka ya halasta mutum idan yana da ilimin istinbadi kenan ya mu'amalanci na soshi ta hanyar istinbatul ahkam kamar da wannan sahabi ya a wajen sannan yana nuna kuma wato irin yadda sahabbai suke daukan izina wajen ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da kare wato shugabanninsu kaga daga sanda ya tunanin cewa waɗannan mutanen ba a san su ba to sai maza ya je shi tsakaninsu da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan kada a ana azo ana fargajaji to yana nuna muhimmancin musulmai su zama suna da tactics suna da tsinkaye da hangen me zai je ya dawo musamman a wuraren da za su ga waɗanda ba su sani ba ko su ga abin da ba su gane kanshi kan musulmai ko su zauna haka nan kawai ba su da wani shiri ba su da wani tsari ba su da tunani ba su da hangen nesa ko da ba a yi a jumlace ba wajibi ne a samu ɗaiɗaiwan musulmai masu tunani mai kyau wanda za su dinga kuma yaɗa wannan tunanin da nufin kawo mafita da kawo maslaha da ainihin toshe kamar barna a cikin al'ummar musulmai shine abin da wannan sahabi da yake cewa sai raina ya riya min cewa bari ne sauri ne shiga tsakaninsa da tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kada a zo a samu wata matsala kai kuma da kake jagora to kada ka dinga wato kunyata mabiyanka idan za su maka wani abu wanda yake da alaƙa da kariyar rayuwarka ko tsaron lafiyarka ko kiyaye mutuncinka ko makamancinsu inda ba ka lura a cikin shi akwai wata wato fitina ko wata mafsada ba sai ka bar su su yi don ainihin kariya kaga annabi ya ce mashi ka tafi daga nan wajen muna ganawa ne kai baka san ana magana ba a kiran mutum mutum bai zuwa in ba a kira shi ba da ire-iren wannan abu manzo Allah sai Islam bai mishi irin wannan ainihin wato magana ba na'am tana ganin bari mu saurara na tunda lokacin ya kure kuma mun zo kan babi Allah ya kuma darasi na gaba zamu karanta abin da muka tsallaka saboda kuskuren printing da aka samu sannan sai mu ci gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi